والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to bayan gaisuwa ta addinin musulunci kamar yadda aka sanar da ni a yau muna 26 ga watan dulqa'ada a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1445 muna kuma uku a watan shida shekara ta 2024 Allah ya kaddara mana dawowa a bayan dogon hutu da muka yi da karatuttukanmu karatunmu na farko shine wanda za mu yi yau a fada mai martaba sarkin gumel a kuma cikin littafin ad-durusul muhimma li'ammatil umma muna kuma addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara ma sarki lafiya ya ƙara masa imani mun ji karatu har zuwa darasi na goma sha ɗaya ko na goma kafin tafiya hutu a yau za mu tashi kan darasi na goma sha ɗaya a darsul hadi ashara mubtilatu salatu mubtilatu salati abubuwan da suke lalata sallah abinda in an yi sallah ta riga ta ɓace wannan kusan ittifakan kusan kowa ya san su mala ya mustafa su abubuwa guda takwas ne kuma su za mu karanta mu takaitu da su a dalilin farkon mu ne mai bi yan uwa da yawa ba su ma san an dawo karatuttuka ɗin ba so malam kai tsaye ce mubtilatu salati abubuwan da suke lalata sallah yace wahiya samaniyatun su guda takwas ne a bisa abubuwan da malam ya kidaya kuma kusan ittifaki ne na malamai wannan abubuwan guda takwas in ya faru a kowace sallah sallah ta lalace na farkon su yace al-kalamu al-amdu ma'a zikri wal ilmi zance na ganganci zance na da gangan ma'a zikri ka san a sallah kake wal'il kuma ka san zance yana lalata sallah to sallah ta riga ta lalace waɗannan sharuɗan guda biyu ana la'akari da su a cikin lalacewar sallah lalle ka san sallah kake kuma lalle ka san karatu a magana tana lalata sallah in an samu waɗannan abubuwan guda biyu to sallah tana lalacewa ina ta alkalamu da amdu ma'a zikiri wal ilmi hadithi aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Arqam yake cewa a farkon musulunci bai hanawa ana sallah ɗayan mu yayi magana da ɗaya ba maki ka shigo masallaci in zaka yi kabbara ka ta aina ka tsaya har an yi raka'a biyu to wallahi gaggawa ma kuma nake Allahu akbar ta ci gaba da sallah kuma sallah lafiya kalau ba ta yi ba in an jima wani luka ce ka wanda liman mai wafa ya tsananta wallahi karatun nan ya yi tsawo ta yi wallahi dama dai ta kaisa kuma a ci gaba da sallah kuma sallah tana yi haka ake a farkon musulunci har sai da ya zamanto zantuttukan da maganganun da ake yi a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin suna rikita mai karatu ko suna kamai rudani sai Allah madaukakin sarki ya saukar wa kumu lillahi qanitina ku tsayu ga Allah madaukakin sarki qanitina alqunut anan shine sakitina ba tare da yin magana ba in kun tsaya to ku tsaya cikin shiru ba magana ɗaya daga cikin fassara da wasu malaman suka wa alqunut anan wasu kuma suka ce qanitina dogon karatu sannan kuma wanda babu surutu a cikin shi sahabin yace tun daga wannan ranar fanuhina anil kalami wa umirna bis sukuti a wannan ranar ne aka yi mana hani mu daina magana aka yi mana umarni kuma mu shiru idan mun tasa fara sallah wannan shine dalili na farko da malamai suka ce to in an yi zance da gangan kuma an san zance yana lalata sallah to sallah ta lalace kaga ai duk sallolin da aka yi a baya ba a yi magana sun lalace ba ba a yi magana hukunci a kansu ba saboda yau ne hukunci yake farawa muawiya ibn al-hakam as-sulami yake cewa wata rana a bayan wannan ayar ta sauka an hana mutane sallah ita nazo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah wani mutum sai atishawa kamar yadda aka saba sai ce yarhamuka Allah tunda shi dai kafin wannan ranar bai san an saukar da ayar ba su mutane har sun daina wa magana a sallah shi kuma da ya shigo ya zan yi atishawa sai ce yarhamuka Allah yace sai naga mutane kuma suna juyowa suna kallo na abin mamaki an daina magana ga wani na magana a kaina sai bayan an kare sallah ake bashi labarin cewa ai an hana yin magana a cikin sallah kaga kenan fadin yarhamukallahu zance ne da babu shi a cikin sallah amma a dalilin ya jahilci hukuncin zance yana lalata sallah wanda ba na sallah ba yasa ba a wa sallarsa hukunci da cewa ta lalace ba shi yasa to yasa masa wannan sharadin guda biyu al-kalamul amdi zance na gangan ma'a zikiri ka san sallah kake wal ilm kuma ka san zancen yana lalata sallah amma nasi wanda ya manta cewa sallah yake ana kiran sunanka sai kace na'am sai kuma ka tuna sallah kake wannan baya lalata sallah wal jahil haka wanda ya jahilci hukunci shi ma wannan sallar sa ba ta lalacewa watakal mutane ne suka musulunta kuka ba su musulunci kuka koya musu sallah sai kuka tafi shikenan ta tada sallah aka kira sunanta sai ta ce na'am ko ta amsa da abin da ta saba amsawa har ta yi wata ɗaya ko wata biyu da kuka dawo ranar kuka ji a sallah an kira ta ta amsa so kara ce kuma duk sallolin da sai a bayan ta dawo ta rama su yanzu abin da ta aikata akan jahilci ne sallar ta lafiya kalau sai dai a hana akan gaba da haka dalili na farko ko abu na farko zance da gangan ka san sallah kake ka san zance yana lalata sallah wanda ya manta sallar sa lafiya kalau wanda ya jahilta sallar salafi a kalau inda ce fala tabdulu salatuhu bidhalik shi sallar sa ba ta lalacewa da yin wannan magana din sannan wannan zancen zancen da yake ba na gyaran sallah ba idan zance na sallah ne dan sallah ta daidai wannan ba matsala akan shi ana iya samun halin da limami zai rafkanuwa ku yi takabbara sai dai ku rikita shi subhanallah sai ya mike subhanallah sai ya zauna subhanallah sai ya sujada sai a rasa me ake ciki akwai so da an ga za a shiga sai a ce aka ramu kalla raka'a biyu kai kuma sallar mu sallar asubahi ce da ka kawai zaman tahiya za ka yi kai mana sallama kaga duk da maganar mekewa da sujada da ruku'u da waye duk an hutar da shi wannan babu laifi ana iya kuma samun lokacin da masallaci ma zai dare a biyu wannan suna cewa kaza wannan suna cewa kaza wannan su tsaya akan ra'ayinsu wannan su tsaya akan ra'ayinsu limami sai duba jami'a ɗaya higa cikin su ko masu cewa uku ko masu cewa hudu kuma in yayi sallah da abin da suka karanta akan wannan ra'ayin nasu sallah ta yi daidai wanda suka saba da shi sune za su ciko wata kila sallah azhar ce wasu suka ce raka'a hudu wasu suka ce raka'a uku he limami ya fuskanci cewa masu cewa raka'a uku ya fi gamsuwa da ra'ayinsu ya fi gamsuwa da hankalinsu ya fi gamsuwa da tunaninsu he gina sallarsa akan raka'a uku to ta zama to raka'a uku za a karo raka'a daya ayi sallama duk wanda ya gamsu raka'a uku ce to zai ci ko daya duk wanda ya gamsu raka'a hudu ce sai dai ya jira liman idan ya karo dayarsa sai kuma su hadu su yi sallama baki daya in ka gamsu cewa raka'a uku ce ka kibin liman kamar yadda mai al-akhdari ya fada ko to sallaka ta lalace in ka gamsu raka'a hudu ce ka bi liman kuka yi uku kai ma sallaka ta lalace da haka ana iya tattaunawa a sallah a lokacin da ake so a gane haƙiƙanin a ina sallah take kuma duk irin maganganun da aka yi sallah ba ta lalacewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah a zahar ko aka ce ihda salatil asha'aini ɗaya daga cikin salloli guda biyu ko a zahar ko la'asar da yi sallah raka'a biyu sai manzon Allah ya sallama yana yin sallama kuma sai ya taso sai ya koma ɗaya daga cikin ginshikan masallacin shi sahabai suka ce kamar da alamar damuwa a fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su dai sun san raka'a biyu aka yi sallama kuma ga manzan Allah ya musu kwarjini aka ce a masallacin akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman amma dukkanin su manzan Allah ya musu kwarjinin su ce masa ga abin da aka yi har aka ce aka samu wani mutum wa fi yadihi ulun yana da tsawo a cikin ƴan yatsayen shi sai ta so ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni ya rasulullahi an rage sallah ne ko mantawa kai sai ce masa la haza wala zaka ba wannan ba wancan ba rage sallah ba mantuwa sai ce to ya rasulullahi ina tsammanin ɗayan biyun ya faru tunda ahi ba musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ina kyauta zatan ɗayan biyun ya faru ko dai an rage sallah ko kuma dai ka manta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba wanda ya gamsu da su cikin masallacin ya ce gaskiya ne abinda zuliyadaini ke faɗi sai masa ya rasulullahi gaskiya ne sai ya taso daga filar da ya zauna ya dawo gurbin liman aka cika sallah raka'a biyu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada ba'adi aka yi sallama yanzu kaga kenan da tasowar manzon Allah da komawa bayan masallaci da maganar da wannan bawan Allah ya masa da juyi alƙibla da aka yi da tattaunawa da aka yi da neman matsaya da aka yi wannan duk bai lalata komai a cikin sallah ba da wannan ne malamai suka ce in zance na gyaran sallah ne wannan baya lalata sallah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abu na biyu da yake lalata sallah ce adhahiku akwai dariya duk wanda ya kyakya ta dariya kyakya kyakya a cikin sallah to sallarsa ta lalace mai alari ma na cewa ba wanda yake dariya a cikin sallarsa face ga falalle in dai ba ga falalle ba to me za a yi a sallah kuma har ka kyakya ta dariya amma murbihi babu laifi kana cikin sallah amma alkawari za a saka maka dubu ɗari biyar ko dubu ɗari bakwai ko miliyan biyu sai ka ji alar kirin irin na alar kuma sai ka ɗan yi murmuhi ana yi ko? to wannan ba lalata sallah musamman wata ya yi ahirin da biyar ko ya ahirin da bakwai in ka ji saukarsa kawai kana gane a karansa daban yake wani lokaci mana sallah da ni da wani ma'aikacin agc sallar la'asar kawai yana ce kiran mu duka biyu lokaci ɗaya da wayansa da tawa duka lokaci ɗaya ta yi ƙara wadda mutuwa daga sallah yana ce wasa mala an yi albahi sai ce aka yi ka gane na ce kawai babu abin da zai sa da wayata da taka su yi ƙara lokaci ɗaya sai albahi ya ce aiko in albahi ne zai tafi banki da gudu ana buɗa kuma sai ta da albahi aka yi to irin wannan wani dalili ya faru ko aka maka wani albihir ko wani abu ko kana sallar nafila sai ka ji ririri amara ya ka zo in ka mirmihi babu laifi amma dariya idan an kyatata ta bittifaqil fuqaha wannan dariya tana lalata sallah Allah madaukakin sarki ya tsare mu al-aklu cin abinci kana sallah kana cin abinci kamar ma la yutasawwar ko hankali kamar ba zai dauka ba a zuba maka abinci kana sallah kana cin abinci kai kamar da dan wahala take ko ko ka dauko goro a bakin ka ka bantala sallah ta lalace ko ka gutsuri dabino ko ka ji bakin ka yana dan tare yawo ka dan tsotsi a wannan wa take da suna dan alawa mai tsamu tsami wannan din yana lalata sallah shi yasa musulunci ma yayi doka in har abincin kake so to mutum ya fara cin abinci kafin ya taho masallaci yasa kusan ittifaki ne na malamai bisa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an kabbarta sallar isha'i kuma an kawo abincin daren ku idza uqimatu salatu wa hadara al-asha'u fabda'u bil asha'i in an tada sallah aka kawo abincin daren ku to ku fara da abincin daren kafin ku kabbarta sallah ba ma yake limamin ku sai ya rabin izu kuma ga yunwa kuma ga abinci kahin ya cika maka hanci babu laifi ka tsaya kai cokali ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma na ka sha ruwa ko leda ɗaya ko leda biyu sai ka taho masallaci wannan ka rasa raka'a ɗaya ko ka rasa raka'a biyu wannan babu laifi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa an same su idan an kawo abinci an kabarta sallah suna sha'awar abinci suna tsayawa su ci abincin su kafin fara shiga cikin sallah wa shurbu haka nan shan ruwa na'am in shan ruwa ba lalata karatu ko yana lalata karatu ko ya sallah a shirbu haka nan shan abin sha a cikin sallah yana lalata sallah kamar da cin abinci ke lalata sallah sai abu na biyar in ki sha aura buɗewar al'aura idan al'aura ta buɗe sallah tana lalacewa wanda suka fi kowa haɗari a wannan fagen su ne matayenmu wallahi mata kamar sun fi kowa sakaci akan al'amarin al'aura abinda malamai suka gamsu tafin hannu da shafin fuska wannan shi kaɗai da in yi bayyana a cikin sallah ba matsala amma ƙwabirin mace da tafin ƙafarta akwai haɗari a ciki ke sa magabata suna ware rigunan sallah ko da suna da rigunan ado da waye to suna da rigunan sallah wani lokacin in kin gama duk abin da zaki gama yake ɗauko wata zindime mai riga kuma yake saka ta wadda bacin kin gama sa ta a jikinki a samu wajen ɗani uku ko hudu yana sauki akan kasan layarki to dai da iska za ta kaɗa kafarki tana ciki dai da za ki yi sujada kafarki tana cikin rigarki tana da dogon hannu ga hijabi kin sa kin lullube jikinki wani lokacin a sa safar hannu kamar ƙarin tsaro ne amma in ana cikin sallah al'aura ta lalace akwai malaman da suke gani kamar da malai ambata mun anan sallah ta lalace al'auran mace dukkanin jikinta al'auran namiji daga cibiyar shi zuwa gwiwar shi yasa su ma maza waɗanda suke da garaje masu yin sallah da 'yan shara wani lokacin suna da matsala a sallolinsu da masu yin sallah da babbar riga ba a ciki ba an da waya to suna da matsala saboda lokacin da za ka yi haka ka kamo ka gyara ta aiwa maki duka cikin ka nan ya fito fili idan 'yan shara gare ka baka da an da waya ai ana kallon cikin mutum so kuma cikin tsere al'aura ce so wannan gurin so ake lalle lalle a ganshi a rufe idan ishara kake da akwai to ka tabbatar kana da andawai a cikin ta in ma zafi kake zai to in zaka shiga masallaci sa andawai in ka fito cire andawayar ka amma dai kana cikin masallaci lalle al'aura daga cibiya har gwiwa har ka fara sallah har ka kare sallah ana so a gani a rufe mace dukkanin jikinta ana so a ganshi a rufe tun daga farkon sallah har zuwa ƙarshen ta sai abu na shida al'inharaful kasir an zihatul kibla kaucewa wacce ta yawa daga alkibla ko dai an juya an bar alkibla ko kaso mai yawa na alkibla an bar shi yanzu idan muna sallah gabas muke kallo to ta yadda wani idan ya zo zai kasa tantancewa wai arewa kuke kallo ko gabas sallah kake ma ko kallon wata kake yi to idan za a samu irin wannan rudani akwai wanda suke ganin sallah ta lalace lalle abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa duk inda kuke fawallon wuju haku shaɓar ku juyar da fuskar ku sashen da ake tsammanin masallaci mai alfarma yana nan shine masallacin harami so in za a ganka a gaba masallacin harami suke kallo kake kallo ba to kayar da wani rukuni daga cikin rukunin sallah lalle daga farkonta har zuwa kareta ya zamanto mutum alkibla yake kallo sai abu na bakwai ya ce al'abasul kasir almutawali fi salati wasa mai yawa kuma wanda yake ajere cikin sallah daga wannan sai wannan ya sosa wuya ya sosa hannu ya nade wando ya nade kafa ya sosa nan ta kasa gane wani irin nutsuwa ma yi a cikin sallah din wa qumu lillahi qanitin har yanzu kana biyo mu ko akwai nutsuwa a cikin tsayuwa a cikin sallah akwai alkhushu khushuhi ne a ganka ka kaskantar da kanka ka natsu a gaban ubangijinka yadda idan kuna faretin ban girma a gaban shugaban kasa ba za a gaba kana so su ta bindiga ka daga ta ka ajiye ta za a yi maka magana to a gaban ubangiji ko ba wanda zai ma magana ba a so a samu abubuwa sun yi yawa na wasanni a cikinta ka yi gaba ka dawo baya ka koma nan ka juya wannan ka ɗaga kai ka kalli wannan ka gyara riga kai yasa hatta a malikiya suke ganin gyara riga da nade hannun riga da hannun mayafi yana daga cikin abin da yake dauke kushu'i a cikin sallah so ake koyar da kake kawai rigarka tana zube ka bar ta a zube tana nade ka bar ta a nade amma nadewa da sabewa da lincewa yana cikin ayyuka mai yawa ka je gaba ka dawo baya yana cikin abin da ke lalata sallah abin da aka yi sassauci a kansa shine idan akwai wani mugun abu zai iya cutar da kai ko cutar da wani ka an ba da dama a kashe shi kana cikin sallah sai ku nama ka ganta tsar a guje in ta wuce kafa akwai guntun matsala za ta iya wuce ka kuma ta juyo da baya za ta iya wuce ka ta harbi na bayanka kuma in ta wuce ka har zuba kwaloka za ta ke iya gaya maka waya take ciki tukuna ta dawo ko ba ta dawo ba sai yasa an ba da dama idan akwai abin da za a iya ɗauka ɗaya biyu a kashe ta babu laifi da haka akwai wata katuwar sanda ko wani dutse sai ka meka dan dan ka dauko kwat shikenan sai ka ci gaba da sallah amma kar wai da mutum ana gahi nan gahi nan bop bop to an samu matsala da aiki mai yawa ya shigo cikin sallah in dai an samu aikata aikata da yawa an samu matsala haka in miciji ne kana cikin sallah sai kaga kububuwa ta fasa kai za a samu za a samu nutsuwa ko za a samu aiki wata ƙilka iya sujada ta sare ka wata kai ka iya kare ka ta kare sallah take naga ana nuna a TikTok mutane suna sallah miciji ya higo sun ci gaba da sallah mucijin ya kasa saran su a zahiri fa haka zai yi miciji ya fasa maka kai kuma ka ci gaba da sallah na jure tsara ko kuma jure ta ba zai sare ka ba in ka jure ba zai sare ka ba ba zai sare ka ba akwai abin da muke dauka a rukunin imani ba rukunin imani ba ne ba kana sallah he kake da yakini tunda sallah kake muciji ba zai sare ka ba ba wanda ya baka garantin wannan kana sallah he kake da yakinin kunama ba za ta harbe ka ba wanda zai baka wannan yakini kana sallah he kake da yakinin godiyar ka ba za ta gudu ba ba wanda ya baka labari dan ka kabbata sallah ba abin da zai hana godiyar ka ta gudu yasa da wani ya zo kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafa yace ina abun hawan ka yace yana bayan gari yace akai da shi yace na dogara ga Allah sai yace a iqilha wa tawakkal ka mota ka daure sai kuma kai tawakkali ga Allah madaukakin sarki wanda muka yi karatun al-akhdari da su amin wuce sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo zai kabbarta sallah da ingarman dokin sa sai kama linzamin ya rike Allahu akbar da linzami a hannu sami Allahu liman hamida da linzamin sa a hannu sujada da linzamin sa a hannu sai aka samu wani tabi'i yazo ce kaga wani mutum rabkanan ne yana sallah yana kokowa da doki saboda yanzu shi samartakar yake ji da ƙarfin addinin bai ma san bacci shi wannan tare suka yi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kaga wani raukanan ne yana sallah yana fama da doki da ya kare yace na rantsa da Allah tare muka yi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cikin yaqini da ake samu a sallah duk abin da zai tada maka hankali ka ne zama tona kusa da kai to kana sallah kana tsammani dokin ka zai gudu ko yara za su dare maka wannan yaran da ba a raba su da doki to zai dan wani yaro ya zari dokin ka ba mamaki wallahi kafin ka kare sallah ya wuce mai dabara kuma zai iya zuwa doki mota ko ya doki babur da shi ko ya banke wani mutum so in ka rasa inda zaka daure rike kayan ka a hannu kai sallah ka kare so wannan baya cikin abin da ake dauka a cikin al'abasul kafir wasa mai yawa in dai abin da zai samar ma nutsuwa ne kwanciyar hankali ko ya fidda ka da hadari to wani abun baya cikin wasa amma abin da bai da ma'ana bai da gyaran sallah ba zai baka nutsuwa ba wannan babu shi a ciki kana sallah sai ka ji an buga babur wani ya ce barawo ya za a yi kuma ka ji karan babur ɗinka ne kuma liman yana raka ta farko na babu laifi da hi da 'yan agaji yan agajin har na balintiya sai a fita in ma ka ki fita sallafa ba ta yi ba tabbas wannan karan babur ɗinka ne ɓarawo ya guje sai dai ka burge mu amma a wajen Allah wannan sallafa za ta yi ba saboda zuciyarka ta dinga daka kenan tukunna kana jin hauhin liman me yasa bai karanta bakul huwa Allah me yasa bai karanta bakul auzu saboda haka da ka ji karan babur kai fa sai taka sai ka kama taka in yasa to tun kafin ka shiga sallah in ana sa wa burkata sa masa kata ana sa masa dan mukulli sa masa mukulli duk abin da zai nan naga ka samu nutsuwa a cikin sallah wannan shi ake da bukata wallahu ta'ala a'lam al-abatul kathir al-mutawali fi salati wasa mai yawa wanda yake yin kuma a jejjere a cikin sallah wannan yana lalata sallah sai abu na takwas na karshe a gurin malam intiqadu tahara warwarewar alwala idan alwalanka ta warware sallaka ta riga ta lalace intiqadu tahara hina alhadath ko ko ba shine alhadath ba intiqadu tahara sai ka samu hadasi a cikin sallah sallaka ta lalace ko sallaka tana na abdullahi ibn zaid sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya tambaye shi idan na kabbarta sallah ina ji a jikina kamar wani abu ya fito mu ko tusa ko fitsari ya dago sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk lokacin da ka kabbarta sallah ka ji a jikinka kamar wani abu ya fito maka yace kakka fici hatta yasma'a sautan aw yajida rihan har sai ka ji ƙara idan tusa ce ko ka ji wari idan tusa ce ko kuma ka ji lema idan fitsari ne to wanda yake tabbatar maka alwalarka ta lalace amma duk wasan da shedan zai maka sallarka tana da lafiya kalau to idan ka ji wari tusa kenan ta tabbata alwala tana nan shi yasa suka ce to sallah ta riga ta lalace duk wani abu da alwala za ta lalace da shi idan ya faru a cikin sallah to sallah ta lalace da aka fitsari ya fito bayan gida ya fito ko dusa ta fito sallah ta riga ta lalace ga wanda ba kuma jinya yake da akwai ba akwai mutumin da baya iya minti biyu ba tare da wani abu ya fita daga jikin shi ba wannan shi ba da laifi in ya kabarta sallah kafin ya kare mafi kankantar sallah ba mamaki zai iya tusa sau biyar ko sau shida to wannan ta in ta fita shi babu laifi a kansa abinda malamai suka ce zama wajibi a kansa shine ba zai yi alwala ba sai ya rage sallah zai shiga yana alwala kawai ya shigo masallaci bayan ya shigo masallaci duk abin da ya faru a cikin masallaci ko a gurin alwalarsa ba a kirgawa da shi amma ba zai alwala ba ne minti talatin yake jiran sallah amma idan ya rage lokacin sallah sai shigo in ba shi ba to duk wanda aka samu da bayan gida ko da fitsari ko ta tusa sallarsa ta riga ta lalace waɗannan su ne abubuwa guda takwas da malam ya lissafa wanda idan an same su sallah ta riga ta lalace akwai abin da malam ya bari mu ƙara ko su ne iyaka abubuwan da suke lalata sallah na waiwaye shine yake sa mana shi a can al-inhiraful kathir an jihatul qibla mutum ya karkace ma bangaren al-qibla kuma karkacewar ta yawa idan mutum ya wawaya kawai ɗan gefen fuskarsa da ya wawaya wannan ba matsala amma idan cikinsa ya jirkita ta yadda ba za a gane ba alƙibla yake kallo kuma alƙibla take kallo ba tonin sallarsa ta faɗa cikin garari Allah ya tsare mu akwai abin da za mu ƙara na'am amma kamar na bayanka na ba dama sai dai daga shi sai kai na bayanka na ba dama sai ya na'am idan ba rahin lafiya ba ce sallah tana lalacewa tunda ai an sai al'abatul kasir almutawali wasan da yayi yawa a cikin sallah na lalata sallah to duk motsin da aka yi masallaci sai ka gani to sallah ta lalace sai dai akwai marasa lafiya fa shi wawayensa kana kallo kasan na rahin lafiya ne wanda ya kamata uzuri a ciki amma idan na tsegumi ne to sallah ta riga ta lalace na din yana cikin wasa eh wasu suna da basir da yawa ko za su yi ta susa idan ba ta yawa ba babu laifi in yayi yawa sallah ta riga ta lalace a cikin sallah eh ai har alwala ma in wannan ne kamar farfadiya ko ai banda sallah har alwala ta riga ta lalace mutum yana sallah sai ya samu farfadiya ko gushewar hankali al-ighma da ake fadi ko wannan sallar ta riga ta lalace ko malam bai kawo ta anan gurin ba ko so za mu iya kara da wannan na na to tofi na akwai malaman da suke gani idan yana yin kara sallah tana lalacewa tuk ko sun ce wai harafi ne ko motsi ne sallah tana lalacewa amma ya inganta ana tofi a cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci sai ya tadda an kwaba majina a bangaren alqibla sai yake cewa ɗayan ku idan yana sallah to yana tattaunawa da ubangijin shi kada yayi tofi a alqiblar shi kada yayi tofi a damar shi sai dai yayi tofi a hannun rigar shi wannan kuma zai hana yayi kara lokacin da yawo ya taru ko majina ta taru to babu laifin mutum ya sa rigarsa sai ya goga ta a cikin rigarsa in ya gama fita ce zai ya goge inda take ciki ko masu shigowa sallah da hannu kace to sai ka sa a cikin hankicin ka matse wannan baya lalata sallah amma a cikin kurtune na masallaci kana kakawa kakat kakat Allah rufa asiri na'am na'am na'am na'am malikiya sun ce wa duk wanda ya zo sallah ya ƙara irin sallar a cikin sallar to sallar ta lalace eh sun ce rafkanuwar ko hiriritar ta kai yawa za ka yi sallar asubahi ka manta asuba raka'a biyu ce har kai raka'a hudu suka ce asuba ta lalace za ka yi azahar baka san kai raka'a hudu ba har ka kai takwas kai hiriritar ta yawa ko ila sai ka ce wa man zada fi salati mislaha batalat salatihi eh duk a cikin sallah wanda ya kara kwatankwacin sallar da yake to sallar ta lalace a magariba a ga an yi raka'a hida ana liman subhanallah ana kabbara ana subhanallah har ai hida a ce zuba liman mun kai hida to bara bari haka sallar ta lalace an kara ba asiri na na eh
kuma sai wani abu ya zo ya shiga da ke tunanin shi kai ko ɗaya to in ka kisa za ka yi ba a jiko ba idan kamar yi yanzu tambaya ce ko ƙari ne akan abin da yake lalata sallah a tambaya ka shigo tambaya to rike ta mu gama da abin da yake lalata sallah na'am na'am na'am a gurin maliki a zikirul fa'ita kana sallah sai ka tuno sallar baya to wannan sallar da kake ciki ta lalace kana la'asar sai ka tuno baka yi azhar ba to la'asar din ta lalace sai ka yi azhar ya ka dawo ka yi la'asar saboda sun ce tartibi a gurin su wajibi ne yadda Allah ya bada dama asuba azhar la'asar magariba isha dole sai an yi su a haka na'am na'am bai yi tsarki ba a da masallar ba ta fara ba la ya kabalu salata la ya kabalu Allahu salata abdin ko idan ahdasa hatta ya tawabba to ya tuno hadasi a sallah ko shikenan sallar dama ta lalace sai ya fita eh tuno hadasi yana lalata sallah kuma idan bayan shekara ma ka tuno fa hmm? na? ko shekara ɗari aka yi in dai ka yi ta ba alwala ka suno ka haikara ma wannan sallar ba ta yi ba ne kwata-kwata an ce Allah ba zai taɓa karɓa ba ka manta ne har ka mutu wannan shine kake da uzuri amma ka tuno haikara ma na'am alaji misali misali ne ko ƙari ne in tambaya ce mun jingire ta tuko to tambaya ce kenan duk da ban ji farkon ba amma dai karshe da ya nuna tambayar sai kai kai ruku'u kafin ka shigo cikin sahu idan liman ya yi dago daga ruku'u kuma sai ka daga ka ƙara saka shiga cikin sahu ko na'am akwai malaman da suke ganin sallah ta lalace a dalilin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama sai ya ga wani a sahun baya sai ce masa me yake faruwa ce gaggawa yake yake musalla aka sami ruwaya guda uku ko zadaka Allahu hirsan wala ta'ud zadaka Allahu hirsan wala tu'i zadaka Allahu hirsan wala ta'adu Allah madaukakin sarki ya kara maka gaggawa da kwadayin alkhairi wala ta'ud amma daga yau karka saki daga yau karka saki in ka saki ma'ana sallaka ta lalace kenan ko zadaka Allahu hirsan Allah ya kara maka kwadayin ayyukan alkhairi wala ta'adu wala ta'adu da wawun ko amma dai tunda an samu lamun nahayi sai zaman to an cire wawun din wala ta'adu kakka sake gaggawa ko gudu idan zaka shigo sallah wasu kuma sai suka yi mata rufu'a zadakallahu hirsan wala tu'id kasara kenan ko Allah madaukakin sarki ya kara maka ayyukan alkhairi amma karka kirga da ita duk sallar da kawa ruku'u kafin ka shiga cikin sahu to karka kirga da wannan raka'ar baka same ta ba to akwai malaman da suke kallon in dai ka yi ruku'u kafin ka shiga sahu to sallaka ta lalace battala kuma tafiyar da zaka ita ce tambayar ka ko na tsaya na bada bayani ne saboda akwai wanda suka kirga a cikin wani abin da yake lalata sallah amma malamai sun ce in babu guri babu sahu iyaka inda ka kabbarta iyaka nan inda zaka iya tsayuwa wannan babu laifi kai kabbara baka bukatar sai ka jawo wani kun hada sahu da shi wallahu ta'ala alam abu ɗaya nan to wa alaikumus salam na iqamush shahawa kamar yaya eh na'am eh la yabdul na'am idza tafakkara al-mar'u fi salatihi hatta qama dhakaruhu fala tabtul salatuhu insha Allah eh na'am ma eh na ko iri ne ne eh yaqta'u salatul mar'i ko akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga cikin abin da ke lalata sallar mutum shine idan bakin kare ko mace mai haila ko jaki sun wuce ta gaban mai sallah wannan ba sallar bace ta lalace wani abu ne ya bujiro daga wajen sallah ya lalata mashi shi wani yana ƙara sa maka wajabcin cewa lalle karka yi sallah ya akwai sutura a gabanka hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ɗayan ku ya kuskure ya sallah face akwai sutura a gaban shi naga takwas tayi a gurguje shine duk wanda ya bar wani rukuni cikin rukunan sallah sallar sa ta lalace baya ruku'u daidai ko baya sujada daidai in ya shekara ya ƙare rayuwarsa akan haka sallar sa bata yi ba akan haka ne aka gina hadisu ko kuma sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya shigo masallacin manzon Allah ya yi sallah ya zai wa manzon Allah sallama ce ko ma kai sallah ba kai sallah ba ya sake ya sake har sai da aka yi sau sai manzon Allah ya ga masa ga yadda zai ruku'u ga yadda zai yi sujada ga yadda zai yi kaza ga yadda zai yi kaza sai malamai suka ce to duk wanda yake sallah wani rukuni cikin rukunan sallah baya saka sallar sa ba ta yi daidai da haka dole ka koyi ruku'u kai ruku'u daidai dole ka koyi sujada kai sujada daidai abinda muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi kai tambaya na sai mu dakata ko amma wani afuwa sai mu an samu shi na'am na'am na'am yayin da yake daga wajen addu'o'i na'am ya jima sai na labula sai da cewa wani lokacin ya samu shi zaka a ne ko a jada shi ne ko daya na'am to idan ya yanke ne idan yana da yake ne jada da ya yi shi ko wata mm to in kuma yi ne ya ya saka na'am to duk wanda yayi shakku a cikin sallarsa yana gini ne akan yaqini menene yaqini shine dauki mafi kankanta amma abinda kuma zai fitar da kai daga cikin kokwantan akwai abinda malamai suka ce yanzu kamar fa nema yake koma bid'a ware sujadar karhe ayi addu'a a cikin ta bid'a ce abinda aka gado a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin sujadojinsa na sallah daidai da daidai suke ruku'unsa da sujadarsa daidai da daidai suke ka zo ƙarhe ka yi ta sujada ka yi ta karatu ka yi ta addu'o'i wannan bidi'a ce ba gano magabata ba suna yi ba gano mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ba da haka in za ka yi addu'a ka raba addu'o'in ka cikin sujada ka to inda ka raba su yanzu ba ka samun ruduwa ta farko kake ko a ta ƙarhe kake Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin